shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya idan ba manta ba muna ci abin da ya zama wajibi a kanmu na tunatar da juna dangane da abin da ya zama labudda ne ita ce mutuwa muna yin wannan littafi duk ƙarshen wata domin ƙara wato caja zukatanmu dangane da abin da ya zama kowa ya ɗanɗane kuma da yi masa tanadi. To don ba manta ba mun tsaya a darasi na hamsin da biyu, za mu tashi darasi na hamsin da uku, tafi na ɗari biyu da arba'in da uku a nuskar da take an nuna. sannan muna cikin abin da ya shafi ziyaratul qubur hatta abin da ya shafi ziyarar kabari addini bai bari ba sai da yayi bayanin ya za a yi bayan sai an binne ka shi ne rai ya zai ziyarar kabari to muna cikin wata matsala da mala ya kawo matsala ta ɗari da da sha tara kenan yau da yani akan cewa karatu a makabarta mutum ya karanta alqur'ani sai ce mimma la asla lahu wa laysa min sunna cewa ba shi da asali kuma baya cikin sunna saboda haka wannan shine abin da muka biya a wannan matsalar ne muka biya cewa wata rana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala matsala ta kama kamar da Ibn ya kawo a cikin auruwa cewa suna tafiya shi da wani Ali bin Musa al-Haddad to sai ke cewa ya ga wani bayan an binne mawaci ya ga wani mutum makawo yana karanta alkur'ani a gefen kabur akan wannan matsalar muka tsaya sai imamu Ahmad yake da shi inna innal qira'ata inda al-qabri bid'a karatu a wajen kabari bid'a ne mutum ya zauna ya karanta qur'ani a gefen kabari yace ma bid'a ne to bayan fito daga makabarta Muhammad bin Qudama sai ce imamu Ahmad ya Abu Abdullah to me za ka ce akan mubakiru al-halabi ya tambaye shi akan wani tsere da cikin manyan malamai da ya sani sai yake maza a malami ne mutumin kirki kuma mai magana wacce take ta gaskiya baya faɗa ƙarya a maganganunsa to sai yake cewa Ikikin nan ya yi magana akan cewa an ba shi wasiya ya ba da wasiya cewa idan ya mutu a karanta ma alkur'ani a daidai kansa kuma a karanta mar fatiha da kuma karshen suratul bakara amana rasul yake cewa ya ji abdullahi dan umar ya yi wasiya da wannan cewa in ya mutu a karanta mar haka imam ahmad yake to koma ka ce wannan da muka hana na makabartar muka ce yi na karatu ya ci gaba da karatunsa to akan wannan muka tsaya Sheikh Nasiruddin Al-Albani yace akwai amsoci kamar haka wal jawabu anhu min wujuhin yace wannan magana da aka yi ta sama za mu ba da amsa ta hanyoyi kamar haka yace al-awwal al-wajhu al-awwal fuska ta farko da za mu mai da martani akan wannan zancen da aka yi yace annabi tubuti hadhihi al-qissa an ahmad nazara cewa wannan kisa ta tabbata daga Imam Ahmad yake akwai magana akwai duba akai akan cewa Imam Ahmad ba ya ma faɗa haka yake akwai yi magana akwai magana yana ce kal khallal ba wai da ba ko mutum ya ce ko je ruja abu sai ka kai furudin abin da suke cewa ai furudin sai ka kawo dalili sai ga dalilin ka yace saboda shehin malamin Sheikhul Khallal Al-Hasan ibn Ahmad Al-Waras lam ajid lahu tarjamatan fi ma indi al'an yace ni dai a iya dan ilimi na Jamal Albani yace har yau ba mu san waye wannan malamin ba shi wannan malamin da aka ce ya yi wannan maganar yace ba mu san shi ba al'an a yanzu iya sani na a yanzu a leƙele sai na yace min kutubin rijal a cikin kutubin rijal littattafan mazaji ka sai da malaman hadisi suke duk wanda ga yanzu kala haddasa na dinnan da muke biyawa a ranar laraba to kowanne mutum a ciki akwai tarjama sa an fara tarihin sa kaka kowa da tarihin sa kuma kowa da abin da aka ce a kansa cewa wannan da kaji sunan sa ba shi da matsala idan da aka ji an ce ana cewa Abdullahi bin Lahiya Lahiya ya ce a wannan aika aikun saboda an karanta tarihin sa an faɗi waye shi to shi ne ko a ce walid bin muslim kana fada sai a ce ai wannan wani ne ko kuma a ce ma wannan wannan ne sunan ka lulu bin ko ko kuma lulu bin yahya ko ko kuma abu maryam da muka iya a cikin abu misnas na cikin alhikmatu hikmatu min at-tarikh kaga wannan ai mun ta faɗa su a wannan littafin yanzu da aka ce yake baya cikin kutubun rijal wa kadhalika shaykhuhu ali ibn musa al-hatta lam a'rifu kana albani yake malamin sa ba sai wato ali ibn musa al-haddad lam a'rifu yake shi ba ban san shi ba wa in kila fi hadha sanadi annahu kana sadukan duk da cewa a wannan isnadin an ce wai saduk ne haka aka ce yace amma ni ban san shi ba su sun ce saduka ne yace amma ban san shi ba fa inna zahira anna al-qa'ida huwa al-warat yace to ko da ma wannan din da aka ce shi saduk ne to ai majhulai guda biyu aka faɗa ne da malamin da ɗalibin duk majhulai ne ba san su ba to sai yace abin da yake a fili shi ne annal qa'ila huwa huwa al-warat hada yace wanda yayi magana shine warasin nan wannan wa kada arabta halahu shi kuma ka san waye abinda malam albani yake so shi ko da an ce ba shi malamin tsayin saduk ne yace to amma alwara kai ba saduk bane kuma an gaya ma tabi'arsa mutum sai a cikin an ya zama majahuli yana wannan hadisi ballan tara mutum biyu yace to mutum biyu ne sai ɗaya aka ce ba saduk ne yace amma dai ai ba ce da duki bane shi kadai iya wannan tsayin na farko ya ce rauna na hadisi yace zo da aka magana ba ta inganta ba shi a gurin mala albani mutum biyu ne masu illa yace amma sun zo sun wanke ba daya yace to ko an wanke ɗayan ɗayan ba shine magana ce a tsani na biyu annahu in da bada dalika halu in ma ya inganta haka daga imamu ahmad fa innahu aqassu mimma rawahu abu dawud anhu wannan ya yayi tafsiri ya kebance abin da Imam Abu Dawud ya rawaito daga gare shi Imam Ahmad cewa wayan tuju min al-jama'i bayan riwayatayn anhu ana samun sakamako shine wayan tuju an-natija ana samun natija sakamakon cewa min al-jama'i bayan riwayatayn anhu za mu haka ruwayoyi guda biyu daga Imam Ahmad cewa annaba ta hawa qara'atul qira'a inda al-kabri za mu iya bayyana cewa a mazhabar Imam Ahmad shine makaruhi ne makaruhi ne a je gefen kabarin mutum a karanta ma alkur'ani illa inda tabari in ba yayin binnewa ba idan yayin binnewa ne to ji a ganin ba komai amma ba yayin binnewa ba ne kawai an zo ana haka kabari ana tsaye ko kuma ana cikin an binne shi ana addu'o'i na sunna ba na al'ada ko bid'a ba kawai sai wani ya haukira to sai yace Imam Ahmad a gurin sa shi a gurin sa kawai inda daburi ne yake to makaruhi idan ma haka ta tabbata ke الثالث له أن السند بهذا الأثر إسناد دولنا رواية la yubu an ibn umar da yin da cewa Abdullahi ibn Umar ya ba da wasiya in ya mutu a je gefen kabarin sa ta karanta mana Fatiha da karshen suratul Baqara ba na farkon suratul farkon suratul Fatiha farkon suratul Baqara ce cewa da halaka kan dawa daga alif lam zuwa zuwa muflihuna ba da inganta ba kaga nan maganar da nake yi cewa yi a can baya annahu awsa idza dufina an yuqra inda raji bi fatihatil baqara kaga ne a karanta mar farkon suratul baqara wa khatimati da kan ji haka ne ba suratul fatiha ba farkon suratul baqara shine alif lam mim zuwa muflihun da kuma amana rasuli yace to bai inganta ba me yasa yace walau qulida tubudu an ahmad da ya tabbata da an samu wannan tabbatuwar haka daga Imam Ahmad wa dalika bi wato ko da kai ko da hakan ta tabbata daga Imam Ahmad wa dalika bi anna Abdurrahman bin al-Ala bin al-Lajlaj ma'dud bil majhulin domin wannan da aka faɗa kun ji asma'ul rijal kenan shi wannan Abdurrahman bin al-Ala ibn al-Lajlaj an lissafa shi cikin majhulai kun san majhuli kuma kala biyu ne akwai majhulul ayn akwai majhulul hal majhulul ayn shine sunan da ba ma taba sanin ko waye ba majhulul hal kuma an san mutum amma ba san dabi'un sa ba to shi majhulul ayn ne kamar yusiru bi dalika qawl al-dahi bi kalimati min al-mizan kamar yadda aka gano haka daga wato maganar Imam Zahabi a tarjuma da yi a cikin Mizan al-Ijda wannan littafin ba mujalladat ne gaba ɗaya kawai suna yan mazaki ne in yana da ibrahim ka dai ranka ka gawa ne kake so ba ka san waye ba isnadi in kana so kai takriri da kanka to sai ka dau sunan sai ka tafi alphabetically ne sai ka tafi kan sunan sai ka dau wato sunan ka karanta tarihin ka ji ne malamai suke ce a kanka sai ka zo ɗaya bayan ɗaya kana zo ka gano in gajja hadisi ba kana ba kai ka musu ɗaya bayan ɗaya kana ji cewa da an gaya ba cewa duk wannan mazajen da ka karanta su goma sha ɗaya sai ka ce sai ka zo ka ce hadisin ya inganta domin rijalin kullum sai ka ce aka ce ta kiriji ba wai da ba in ko mutum ya haddace ba tare da ya duba ba zai gaya ba ai wani da wani da wani a isnadin suna da matsala saboda haka sun ba hadisin illa to kaga ba da ta ake faɗa ba sai mutum ya kiyaye ka'idoji to sai ma ne yace ni zan da maro ya ko maro ya hanu tiya mubashiru haza ba wanda ya ruwaya da gare shi in ba mubashir wanda mubashir din da aka faɗa ba wa min tariqi rawahu ibn asakir kuma ta hanyar sai ibn asakir yayo yayo ruwayar wa ma tawfiqu ibnu hibban iyahu amma da ibnu hibban ya zo shi kuma yana bayani akan wannan ba Allah Abdurrahman bin al-Ala yake cewa ayo tika ne mun bari ne ba na tika ko shine wanda yake ke tamamu dafi wal adala cikakkiyar hadda kuma adali to shi ibnu hibban da ya zo sai ya mata tika ne bari ku ji me malai sai yake fa min mala ya kaddu bihi wannan baya ci abin da ake lissafa me yasa limatta arabi min at-tasawud fi tawfiq domin abinda ibn Ibn ya jahara da shi shine Imam al-Hakim wajen sakaci wajen inganta wasaka mutane su suna da sakaci kawai da sun ga mutum sai su ai zuwa gurin su inda musulmi ne kai kawai ba za ka yi karya ba dan zamanin ya wuce haka ba kawai sai ai shi kenan ba musulmi ne yana sallah to shi kenan to kuma ni ba wanda kai sauran malamai ba haka bane sai an kalkale ka ayo ba ga shi ne yana sallah yanzu yana tashi bai taka ba ko wannan shugabanni yanzu da suke kashe gantaka suna ta zuwa yanzu suna zo su kawo abubuwa wanda ba ma a damu da su duk ba suna sallah ba yanzu kana ji wai miliyan kusan ɗari wai aka ware a ɗan majalisar Sokoto wai suka ware wai ko za a koya ladanin kiran sallah wannan iskanci ne kiran sallah ba mun koyar da shi a masallacin mashoto ba ba miliyan da aka ware ko shi da biyar ba a ware ba sai an ware to gantaka ce kawai to kaga shi da ko da yake magana da muke mas abubuwan da wato wato ya zama al'umma ba shi ne gaban su wannan shi gaban kamata yayi ko da zin da nazari ta duba wannan littafin nake wannan littafin fa kamata yayi malaman gidan gwamnati su kawai don kai kullun suke karanta gwamnoni da shugabannin kasa a gaban jira'i ba wai sai karshen wata ba kullun za a biya musu domin su san za su mutu yanzu dan Allah banda Najeriya ko da irin shugabanni ne ana wahalar abinci da lafiya da ilimi wai an tafi wai maganar lafiya da an taimake ina wai mutum za ka ce kowa sai ya biya a masallacin nan za mu fita da yawa nan za mu kwana na rantsi da Allah tsohon ba tsohon ba su ba majalisar nawa ne suka zo su aka ce su biya suka kata amma wai a zo wani sai ka rasa wani irin dabbobi ne suke mulkan mutane kawai dabbobi mutane suna wahalar abinci shinkafa tana kai kai kuɗin da ya fi ƙarfin mutane sannan mazara ba haka amma wai kuna magana na jiran ƙarfi ina ruwan mu da shi ina ruwan mu da shi to irin wannan abubuwan kamata ya ce kullum masallatan gidan gwamnati a kawun jira'i ake biyawa na rantse da Allah sannan a rike musu ita aikace kawai a kawun jira'i a biya musu domin sallar ba an ka biya yanzu ba za su gane ba to sai a yi aikace practical kawai a gani a gawar da nayi kullum a gaya mutu za su mutu idan abu za su ga wani amma dai idan idan ya rauto wannan limamin da suka zaba ne ana zaba duk da zai gaba da shi da shi ya yi baki sai ya tashi sai kun kusa gaba ya dawo da shi za a gaba saboda a yi sallah sai ya dawo amma Allah ya ce kada fa mali haula il qawm la yakaduna yafqahuna haditha ka san abin da kai kullum da kai jira shi ne shi mabiyin talaka bai san kanta ba har ka ga wannan ne daga da ake dai da rubutu fa tadakkuru na ba aqulu lahu bai ya rage saura ke kana ɗaya da shi za ka yi sun man da wannan iskancin da ake dan kuma da wulakanci da rashin mutunci ana wahalar abinci wani kan majalisa har bi ba ta ɗauko doka wai a tattauna wai a kan national anthem idan ruwan da shi na rantsi da Allah ne har na gawa fara bai wai ba kawai cuta a wani baza ran nake cewa to cuta ne ba ba ba su haka za a yi cuta ma a duniya sai da kai waye ba ka gane ma me yake faɗa wai yanzu ana magana cewa wai na shawo mu dake kuma wanda aka ce kawo din ma ya fita gurgudu ba wanda ake so a kawo din gara ma wannan kai Allah gwaro wannan kai Allah ya tawaye kowa ya yi kuma ko Allah ya tawaye ya ga mu yadda zai da mu tunda dai to wato ba ba mun ba za gida gida a ce kowa ya biya ba wani ya fi ba shi ne mun fitar da yawa ƴaƴan mu da ta zo bai dan ne wannan ce ne wa aikin gwamnati amma da aikin gwamnati kake kamar kai da shi na ruwanka da wannan jiran lafiya sai wani su ce in ka je za a baka kwangila a ce ka biya yawwa to a ce sai kai raji da nan ganta ban nan dan za su biya saboda ba su da aiki ne ba za ki jamara jamara ko yawwa to ni irin wannan din jama in ce to yan aiki shi kake so ka je yawwa to wannan shi ne kawai in ka san cewa yanzu kai kake karate da gwamnati to ya hauka amma ni kan wallahi ba kun da yawo ko sai suka rade ba za a dace ba kun da ya ban da ita kai kan mu dan kana neman aiki da gwamnati ta wajibin alaika ne ka dace ko ne a ruwa yanzu yauwa dan za ka da wanda za su tafi duk sai ko hadda wala ba ka duk da hauku an da cikin gwamnati duk da hauku amma mu da muke kare da gwamnati ba wanda yake ya samu mu aiki yauwa amma yan jiki wajabat alaikum wajibun alaikum farlan an Najeriya ke kun haddace Allah ya tsawo da take irin wayan abubuwan shi sa kamar da muke yawan faɗa duk wanda ya damu da irin wayannan duk ƙananan shekarun ka farfarar ka za ta yawa domin kullum tunanin ka ya al'umma za ta zama wato mutum ya za a kula da al'umma to dole farfara ta ƙaru dole ta ƙaru Allah ya tsoro. to wannan shine abin da malai yake gaya wani yana cewa to to kaga shi yana da sakaci da shi ne imamu imamu imamu al-hakim to shine malai yake cewa wani dalika lam yu'arij alayhi al-hadith al-hadith fi taqrir shi da al-hadith wato imamu zahabi bai koma bai ma koma ga bai yi lura da shi ba kwata kwata a cikin tahzibul tahzib kwata kwata bai koma ga ko taqribul tahzib حين قال في مجلجل لوكتين da yazo yana magana akan wato bayani akan wanda za a wanda ake so a bayani akan shi malamin da yazo kaga cewa yayi makbul kawai abin da yazo da yazo yana bayani akan malamin cewa yayi makbul abin da yake nufi za a yi mar mutaba za a wato ba shi ba da yi shine makbul in wani yayi masa in yayi tarayya da wani kenan wani yaman mutaba ya ce wa makabuli walil qabuli yutlaquna jayyida wasalihu salida wal mujawwada haka imam suyudi ya faɗa cikin littafin sa to sai ma da yake ya ni inda mutaba ka ji bayanin da ni yana nufin idan an samu mutaba duk wanda aka ce ban makabuli sai wani yaman mutaba za a karbe wa illa falayyinu nadi sun ko ba ka ba hadisin tabi'i shine layyinu nadi kama na alayhi fil muqaddima kamar yadda ya kawo maganar a cikin muqaddima wa mimma yu'ayyidu ma da kana yana daga abin da yake karba ba abin da muka ambata annan tirmidiyya ma ta tawuli imam tirmidhi duk da sakatin sa bisa hadisi wajen hassanawa lamma akhraja lahu hadisan aka lokacin da ya fitar da wani hadisi da ba a kansa sai yake walaysa lahu indahu ghayruhu وليس له عنده غيره بل دون حديث دبر ثم wannan ba sai yake sakata alai sai babu tirmizi ya guru a kanta walai ne akin bai ce wa haka ba ya wannan yake da shi ba wanda imam muta ba sai ya guru ko yake rawan arabiya dalili na hudu annahu law zabata sanadu wa ibn umar ko da ya inganta ibn umar ya ce in ya muta kan da farkon bakara da karshen bakara sai yake ba huwa mawqufu to za a ce magana ce ta ibnu umar ba annabi ne faɗa ba lam yarfa'u ila annabi sallallahu alaihi wasallam bai jingira annabi ba saboda haka ba hawo ta tafi aslan ba hujja akan wannan asali in sahabi ya kawo irin wannan bai jingira wa annabi ba ya faɗa shi kadai kuma abin da yana buƙatar nafsi to ba za a kama shi a matsayin hujja ba wa mithlu hadha al-athar misalin wannan ruwaya ma da karawa ibnu al-qayyim aidan abin da ibnu al-qayyim ya faɗa har yau yake wa zakarar khallal an jabi imam kallari ya rawaito ya ambata daga imam jabi ko ya kawo ruwaya daga imam jabi hali ce kanatul ansar idan ma da lahumul mayyit mutanen madina ga ruwaya da ya kawo idan mamaci ya mutu a cikin su ikhtalafu ila qabrihi yaqra'una alquran sai ki kai ko shine ikhtalafu ba dabawa ba ki kai ko mai ki ta zuwa kabarinka yaqra'una alquran suna karanta ba alquran sai malam ce bana da bi sai ke min subuti dalika an ja'i muna kokonto akan cewa imamu ja'i ya faɗi wannan ya hada lafzi khassa da wannan lafazin a cike fa kada ra'aytu suyudi yake naga imamu suyudi wa kada aure da wufi ja'i sudu ya kawo a littafin da ake kiran sa jarhu sudu jaji ne da yar bi lafzi da lafazin cewa kanatul ansar yaqrauna inda al-mayyit suratul baqara mutanen madina suna karantawa mamaci سورة البقرة باين يموت وقال في رواه ابن أبي شيبة والمروزي ابن أبي شيبة صاحب المسند في رواية الإمام المروزي أورده في باب ما يقوله الإنسان في مرض الموت وكنجي shi ibn abi shayba da ya dace kawo maganar sai ya kawo ta akan cewa a karkashin babun da yake babu ma ya kullu insan babun da yake magana akan abin da mutum zai faɗa bi maradul maut idan mutum yana rage lafiya ta mutuwa wa ma yuqra'u 'indahu da abin da za a karanta ba shi mamacin mara lafiya abin da zai karanta da abin da wanda ya je gaishe shi ko ɗansa ko wani nasa zai karanta a gabansa yace to kaji shi ba bayan an mutu yace ajiya ba sun mara aiki bil musannaf libin hadin kaza sai yace sai kuma wato na gani a cikin musannaf na ibnu abi jayba wa tarjama lahu bi qawli yayi masa bayani da fadin sa cewa babu ma yuqalu 'inda al-marid idza adara babu da yake magana akan abin da za a faɗa wurin mara lafiya idan ya zo gargara kun ga ba bayan ya mutu ba in ya zo gargara to bari ku ji mana yake fa bayyana annabi sanadihi mujalidan to wani wannan magana da muka yi ya bayyana cewa cikin isnadin akwai wanda ake kira mujalid wa huwa ibnu sa'id shine ibnu sa'id kana da hadith bi takrir imam al-hadith ya faɗa a cikin takribu ta hadith yake laita bil qawi yake ai sa'id haka ce mutum ba mai karfi bane ne shi ke karfi rauni yana nufin sa'id wa kada da yarji akhir umuri saboda a karshen rayuwarsa ya rikice irin rikicin tsuba ya kawai a ƙa'idar hadisi kuma in mutum ya samu rudewa da rikicewa ko ana ruwaya a gurin sa in ya zo wannan yanayin to an daina ruwaya da gare domin rikicin tsuba ya kama shi yana haɗa da idi da sahihi sai a ajiye ruwayarsa idan ka yi ruwaya da gare sai a ce yaushe ya gaya ma lokacin ya tsufa ko kwa lokacin yana ji da hadda in ka ce ya tsufa sai a ce ba za a ɗau magana ba lokacin yana ji da haddasa sai a ce to a lokacin cika ne haddasa ba ta rawa ya samu rikici wa tuba akwai wanda ma wato littattafai da suka duro mai ya samu matsala suka zubo masa littattafansa saboda haka sai a ce lokacin da littattafansa suka zubo masa ne ka karɓo ruwa da gare shi ko ka kafin nan yanzu kwakwalwa za a haɗu da jini ba za a yi ruwaya ba da gare ka kwajewa da ai yayi accident bayan nan saboda haka daga wannan lokacin da ake ruwa ya zama yayi accident da kuma kafin accident dukkan awariya ballantana wanda ya zaɓi ikhtilafi gaba ɗaya ya tuba yanzu ba ya gane komai kuma ne yake fa zahara bi hada anna al-athara laysa fil qira'ati inda al-qabr wannan ya bayyana karara cewa ruwaya tana nuna cewa laysa fil qira'ati inda al-qabri ba a wajen kabari ake karatun ba bai inda yake ba ana biyawa ne lokacin da mutum ya zo gargara kuma huwa ala dalika da'if al-isnad yace duk da haka kuma cewa ana biya wajen gargaran ma yace isnadin da inganta ba shi ma wa ma hadithu man marra bil maqadi amma hadithin da yazo yana cewa a nan za ku gano al'adar da yake za a ke cewa a karanta kaza ja kaza ga gurin hadisi cewa wanda ya zo wucewa ta makabarta ba kana kullu wallahu ahad duk wanda ya zo wucewa ta cikin makabarta kafin ya fita sai kan da kullu wallahu ahad idan ajara ma goma sha daya thumma wa ba ajrahu lil amwati sannan ya bada ladan ga matattu ko iya min al ajri ba bi adal lil amwat da ba shi lada kwatan kwatin wanda ke kwanta a gurin malai ke ba huwa hadithun batilun mawdu'a yace wannan to hadisi ne batil da yin gaggaba kuma maudu'i fabricated kai ya aka yi annabi annabi faɗa haka ba to anan ne za ku dana ku duwa Allah ta daya shine asali sai a ƙara wata ta daya kafin kai biyar an kuma ta daya ko ba ga bane kafin kai biyar an kuma ta daya ko kuma ka ga abun mamaki wani ya ce ku duwa Allah ko wace da bismillah to ana za mu gaba in dai kana zuwa islamiya har za ka je tura ba bismillah me ne din eh haka bayan kuwa to da ke ai wanda duk wanda kake ya haura ba da kike cewa idan akwai kowa da yin jaraba da Allah ya yi akwai waɗanda a cikin rijal da muka biya kamar wanda ya shekara muna da wanda suke shekara ɗari ba ashirin ashirin amma Allah ya kira su da wannan rikicewar ba wasu suna samun wannan rikicewar kawai mai wasu duk da cewa mafi yawanci Allah maɗaukacin sarki yake yakan taimaki makaranta alƙur'ani in dai mutum ya ga alƙur'ani a gaba to yana samun kamar maganin wannan rubewar ne amma ba ana iya samu wanda kuma an ramboyin ne su fada yawwa mafi yawanci dai an gano da da yawan waɗanda suka sa alkur'ani a gaba ba sa samun wannan rikicewa mutum ya zauce ya zama abokinsa na kusa to ba ya samu wannan rikicewa to amma ka ga ai mun samu malaman hadisi wanda sun samu istilahi a ƙarshen rayuwa an samu wannan istilahi saboda haka ba za a yi umumi ba ana iya samu amma mafi yawanci in dai mutum ya rike alqur'ani to ba ya samu istilahi ba ya samu istilahi to amma idan mutum bai da alaka da wannan kuma ya fi saurin rikicewa bai da alaka da ilimi na addini da qur'ani to su kuma da wuri suke mafi yawanci za ga wanda suke yi na malaman Qur'ani to za ga sun ce sun dauke karin da yawa sabanin wanda yake kuma bayan wanda ba su ba kuma ka abin da kai irin shekarun su irin rufi irin rufi saboda haka bai wace duk wanda kaga ya haure shekara 60 kokolonsa na nan ras ya tafiya saka bai je ya dawo ne inda za shi wanda bai wace ba kowa Allah yake haka ba musamman ka hawa cikin an tafi cikin da biyar saba'in wallahi bai wani ka rika nisa ba a cikin ni'imomin da Allah ya ma ka rika nisa ba ba wannan ba yau ba yau ba da misali da ko bi aka a cikin ba da misali da komanda ai kaga komanda ba ya yi rubuce shi kala 72 ko da ɗaya misali amma kaga komanda yanzu wani gudun da zai yi wasu matasan da yawa daga nan ba za su yi ba. In za a fito operation ɗin yanzu har da jira su operation a ɓangaren operation ne. Ya ta ga wannan bai yaki muna yi da jiya ne ji gani sai Allah ya haɗa ka kuɗi ya baka lafiya. Kuma ya ce mun ya ce mun ba wani ciwo da yake da mu. Wannan ba baiwa ba ce? Baiwa ce saba'in da wani abu. an gane ko to shine malai yake ga mana yake cewa to to hadisi ne ba ne wanda yake wato mawdu'i kuma fabricated da inganta ba rawahu abu muhammad al-qallal fil qira'ati ala al-qubur kaji abu muhammad ya kawo shi a cikin al-qira'ati ala al-qubur ya kawo wannan hadisi ka me ka kake nufi na tabbara yana nufin littafin ba a ma rubuta shi ba ba a buga shi ba shi ma ya kwabo ne a takaddu bil waraqat shi ne kafin a takadda wato a mai mujalladi na biyu takaddun ba shafi na ɗari biyu da ɗaya a nan ya samu yace a lokacin ba ma buga ba wanda ya ne da imamu da yalagi wani yawan yin hadisan da yalagi ya rasu gai bai majiyar da hadisan da dama shi za a ga da kama da wani daji wane ne ke dauki saman da abin nan yace malai yace an nuskati abdullahi bin ahmad bin amir an abi an ali riba an abai shi kuma da jariyarsa wayya nuskatu mawdu'a kaji ko ita kuma nuska ce kafi ne wanda yake na mawdu'i fabricated ba'ilatu wanda yake rusake la tanfaku an wabi abdullahi ada wannan nuskar ko ba ta raboda shine la tanfaku ba da rabu daga karirai Abdullahi wannan Abdullahi aw wani abi ko kuma kanyar babansa da shi da uban din ba su kyauta ba da shi da uban din ba kai da ni dukan kama da da zari din mizan kama da imamu zari ya faɗa cikin mizan ne yake da wa tabi'u la hadith ibn hajar ibn hajar sai ya biyo bayan sai ya littafi din mizan kai wato malamai su ba ta mai mai imamu tabi da yazo mizanin ɗan rijal akan rijal imamu ibnu hajar da yazo kan littafin sai ga akwai abubuwan da ya kamata ya ƙara bai ƙara ba sai wa littafin wato ƙara ƙara zai sa wa sunan nasa da ya ƙari sunansa lisanin mizan harjan mizan eh kai da ya akan mizanin ɗan rijal shi ne yazo ƙari yake ba zuwa yi wani ke masa ba eh kai muka ji abin da muke zira ga maimai su kan mutum yanzu za ga in ya zo kalli za ga mutum sai ga me ba kai ba sai ya kara a kai kaga duk wanda ya dau wannan sana ai da haka ba za ta shiga ba addini kake kara ba ka kawa kana gyara to su haka ce shi ne ma da yake ثم السيدي سنة إمام السيدي أشياء غير الأحاديث الموضوعة ya kamata a ce kana da wannan littafin a library gaba ɗaya ba burge ta da hadisi ne kawai aka ajiye ma banda al-mawdu'a na albani wa zakara lahu ko imamu shaukani yana da al-fawaid yawa shi ma mujalladi dai ne shi ma mawdu'a ce kawai babu babu kuma sai aje babu azumi a gaya ma hadisan da aka kawo na ƙarya aje babu sallah karama sallah babba duk ya gaya ma وذكر له هذا الحديث وتبعه ابن عراق ابن عراق يمن متابعة في تنزيه شريعة المرفوعة من النتاب الجنة عن الأحاديث الشنيعة والموضوعة الشنيعة حديثين مونا لكن والموضوعة لنكريا تسيتي ثم ذهول السيوطي أنا إمام ثم أنا إمام السيوطي يا سوا حديث أتكلم نتاب الجنة وبركيت الأحاديث amma bari ku gane wato kullum murin fihi ba yarwa gida aka kare shi da ta goma ba sai ke sun ma dawular siyudi da ne ba mu siyudi sai rabbana ya manta an zalika dangane da cewa ya ga hadisi a cikin littafin da na hadisan karya ba aure da hadisi fi jahi sudud sai ruwan littafin da kuma sai kara kawo hadisi kuma ka ji hadisin karya ne sannan ka dawo da shi wannan littafin yake to yayi rabbanwa a tafa attaka da mai lamba ta 130 bi ruwayat abi muhammad at-tamarkandi fi fadail qurwan law yace ya kawo ga cikin fadalan qurwan law wa takata alai sannan sai shiru akai na'am yace na'am kada ajara qabla zalika ila ba'di yace kafin nan ba imamu suyudi ya ce ba hadisi ne mai rauni walakin la hada la yadi akan bai ta ba fa ina hadisi mawdu'un bala albani yace duk da yace ma bai yi ne yace bai zama kawai kawo hadisin a cikin jaru sudu da tema da inji yace bai zama saboda hadisin mawdu'i ne hadisi mawdu'i da tema da inji sai an gyara ma domin hadisin karya da mai rauni an da bambanci ko yawa domin shi ba yi in ka wazo wannan lambar zai yi ya wani zai samu mutaba da kafin yasa hadisi gaudu in kace masa idi kala wa matsayi kai in malamai suka rubuce shi akwai kuskure sai an gyara mutum ne mutum ne mutum ne ya ya ga kiredi uku a jaraba da kawai sai kai kuskure ya kace yana da kiredi shida wannan kuskuren ya kamata a gyara shi ko bai kamata ba ya kamata a gyara shi domin zai faɗa layin masu darajar shida in ana yi ba yan gida gida ai ya dauko da kan kuma bai cancanta ba to shine magana da malai ya to shine malai ya ci gaba da gaya mana cewa walakin hada walakin hada la yaji bi zaman da albani fa inna hadith mawdu' hadithin mawdu'i ne bai ikirafi yake kuma shi yake ikirafi da kanta cewa shi shi yake wala yajidu al-ibtidaru ala tabi'i yake ba za a takaita wajen wato cewa hadisi ne da aibi ba ba za ka iya nan ba kamar la yajuzu sukutu anu kamar yadda ya halatta kuma a shiru akan hadisin ba har yau kamar sana shehu isma'ilu da ijili da ijiluni kamar yadda babban malamin isma'ilu da ijiluni ya mada bi kashfi da khaifa fa innahu adawu li rabi'i fi tarihi ya dangana hadisin zuwa ga rabi'i a cikin tarihinsa wa sakata alayhi ya shiru ma annahu wa ba'a kitabahu al-mazkur lil kashfi an gane ko amma jahara min al-ahadi da ala alkinatin nan yace ya kawo wannan hadisin na da ya dan yaji a cikin hadisan da suka jahara a bakunan mutane kuma inna sukuta ala al-ihtidasi ala al-hadith shuru na mutanen mutanen da mutanen da suka ke banda da hadisi idan malamin hadisi ya kawo hadisi ya shiru a kai sai ce kallihi muballa ilma indahu bihi wanda bai da ilimi akan wannan hadisin da ka kawo wani zai samu wa'azi akan cewa annal hadisa bima yasluhu li dinki dadi cewa wannan hadisin da kai duro akan sa ana iya kafa hujja au shi ne dalili to ai ce Allah kai ana ruwa eh kana Allah ka ga ba ka dalili ba kai mun ba kace ana ruwa eh au da amani bihi an gane ko ko kuma aiki da shi fi fadailil amal akwai da shi aiki da wato amma za ba sun dauka cewa ana aiki da hadisi da idi a kullum ayyukan da suke ne masu falala kama ya kulu da kamar yadda suke fada wa hada ma wa qali hada hadis to ina haka ce ta faru da wannan hadisin fa kadi ra'aytu ba'd al hanafiya hakika na ga wasu daga cikin malaman hanafiya kadi tadda bi hada hadis din qira'ati inda al qubur sun ba da hujja akan cewa za a yi aiki da wannan hadisin a karanta a wajen kabari wa huwa shaykhu tahdawi imamu tahdawi ya faɗi wannan fi hajiyati a cikin hajiyar tsala marakil bala a cikin wani littafi ne na fitowa a nabiya marakil bala ya ce wa kada a zawo hada ila dara kudini sun jingina wannan magana zuwa ga imamu dara kudini fi hajiyati a hajiya ne hajiya wannan footnote da ake a cikin littafi can majin layin kenan wannan rubutun da kuke gani shine hajiya dan sharhi da ake a gefe shine hajiya za ku kare littafi a cikin jarowoyin risala akwai hajiyatul adawi ko to shine sharhi ke alama rakil fala kaji akan sharhi da aka yi akan barakul fala wa kada azawa hada ila darqudini wa adullu wa matna samani kuma kuskure bai lam ajir gairuhu azawu ilayhi ban samu wani sa ya jingina shi zuwa ga ibabu tara ko dini ba kuma innal ma'rufa indal mustajilina bi hada abu ne da nan ne a gurin wani suka shagala da wannan cewa al ilmu bi hada ilm kai ga wannan ilmin cewa annal awdu ila tara ko dini mutlaqan idan aka jingina wa tara ko dini magana kai tsaye yuradu bihi kitabu sunan ala nubu sunan tara ko dini babban littafin sanan sunan inda aka jingina ma aka shiru to wannan ake nufi wa da hadisu na marahu fi yace wannan hadisin kuma na na farkale usulan da dara kudi tun daga farko har karshe ban ganja shi ba shi ta idan kace malam wani ya faɗi kaza sai ka ce alisani kaza shine ilimin yanzu idan ka zo kace rawahu bukhari sai kuma kace wato kuma hadisi da inji kai kuskure me yasa saboda idan kake rawar bukari kai shi za mu dauka a cikin rawar bukari kuma bukari ba ila da rawar bukari ne da shi kawai ba yana da littattafai ba mun karanta adamu da mubarak mun karanta littattafan da yawa wanda to shi sa din hadisin da ya rawaito in dai ba a kai rawar bukari bane ba a cewa wato imamu bukari ya faɗa ai shiru in kai shiru to kai arbu da rawar bukari kuma shi ne ya duba ya ce bai gani ba zai ce cewa kai ƙarya sai dai ka ce Imam Bukhari ya faɗa bil adad kana nufin a cikin adabul mufrad wannan shine kaida duk littafin da ba wannan ba to sai kai tijara sai ka faɗi juna zaka Imam Bukhari kudi idan ka zo kace ya faɗi magana kai shiru to za a dauka shi sunan tijara kudi babban littafin sa alhali yana da wasu yana da al'ida yana da kaza yana da kaza to sai ka faɗi gurin domin a koma a duba magana da ka faɗa haka take ko ba haka ba wannan shine shine to hada yake wallahi alam wannan shine wato magana wanda take ingantacciya ka san annabi ya ce idan to da ke tuno muku wani hadisi idan annoba ta fara a wani gari ba ku bar to kar ku shiga in kuna ciki kuma kar ku fita to ku yi bayan hali ku an fara ruwa ne za ku yi sai da aka fara da karatun mu kawai sai mun ji yana gaba karatu idan ka da muka faruwa da yi za ku ce to akwai akwai amma an fara ruwa da za ku yi abin da za mu yi kawai karatu mu za mu karanta ko mun zo gan gari dama haka annabi ya faɗa hadisin bukari to idan an lura ta fara a gari ba ku a ciki kar ku jira yace in kana ciki kuma kar ku fita to mu yanzu muna nan an fara ruwa bai zani to ko an zo zai ba inda za mu sai mu gama karatun mu wata kila kafin mu kammala ruwan ya tsaya tunda farkon damuna ne da sai an fara marka marka ne to sai ka ce ruwan zai iya tara mutane a kai bari mu karanta matsala ta ɗari da ashirin wa yajuzu rafa'u yadayni fi du'a ila kun ji ko ya halatta yayin da kaje makabarta kaje kawari ka kai wa mahaifinka ziyara ko wani naka ya halatta yayin addu'a ka ɗaga hannu ya hadisi ya aisha radiyallahu anha qalat saboda yana ya Allah ya kara mata ya tafi tare da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam za ta laila wani dare annabi ya fita cikin dare tace ba arkantu barira fi asari wannan ko na ta faɗa a karatun baya ina so nuna ma dabi'ar mace to tsaba kishi irin na mace ba ta yi da kai ba yanzu kana wuce tara sai ka mata kana waya kawai ta fara jin wani abu an fahimta da zogo sai ina waje kaza wani ba a kowace ya dauke da zai kai gida sai da yake malam ne muna tare da malam gida zan kai ba dai da waje da ne magana to ka ga irin wannan wannan abubuwa ne ba ku yi ku ne ji da wuri wani ne yake kallon ka a wannan auren ne da muke tafiya to sai da haka wannan shi ne an fahimta da kyau ko ko ɗabi'ar wata ce kawai dai ta aika barira wacce ce ta duba daga annabi ina rai wannan muna faɗa ne domin ka gane ko ba cikin matar annabi da ya kai ma za'a yi ma in ba da aulaki eh za ta rika bibiyar ka ta rika bibiyar ka ga me kake yi to shi ne yake cewa a wani dare kace shi na aika barira yadda ne ta duba da tambura aina zahaba da yau ta dubo ina zai in zan jira ki ko gidan wata mata inda wai kaga a tabiyar cewa ɗakin da ne idan ɗakin wata za a duba za ta yi ta ba Ala sai ta ce fasalaka na wa fasi albarkat sai ta fi yadda ka ari baki ulgarkat sai daga cikin wuraren da ake zuwa ziyara kenan in an je umara ko hajji dama an je Madina kusan gurare uku ne ko hudu ko za a tafi Quba Masjid Quba farkon masallacin da aka yi Rauda um makabartar Madina a Qud da kuma Basir sauran guraren yanzu da wannan masu mota za su ta jauku kawai yawon bude ido za ta yawwa yawon bude ido ne amma guraren ka kan ka fadlul Madina na Sheikh Abdul Muhsin Al-Badr ko Abdulrazak Abdul Musin Sinni shine ta karamar risala ce kan yayi bayani sosai akan yaya ake zuwa wannan da suke zuwa mutane su kai kai su guraren da zamu Allah lahu min al-iraq ko an tafi arba a kai su kan dutsen Jabal Rahama a da mutane su rika kashi a kai duk wannan guraren a ce in kai kashi za ka kudi dan Najeriya a cikin yake ga mining ai da kashi ya tafi mining a Saudiya wallahi daga mutanen mu na kashi akan Jabal Rahama wata aka kinje kai to za ka kudi yayi kashi ya kuma ya hayo bai kudin ba a gurin da ba a bukata wallahi wallahi wallahi wallahi zuwa ka san da wani rama baya cikin duwa din da Allah yake a kai mun ji sun kabo kamar dukan dalai da gurin duki aka ga wani rama yi kawai dai wani ya zo saboda sun gangi bari ya ce musu haza haza mu kaza ya ce musu larabci saboda haka su waje riyalai kai ya da ku ya gani a wasu wasu abubuwa kuna faɗa ƙarya yake kuma wallahi isa karka take ka tafi aikin hajji musamman a irin wannan yanayi ba tare da kana da ido ba ka tafi da idonka a buɗe ai ma visa in ban gane ba kai tambaya karka yi soma to suna nan wannan fararen da yawan sun bi mujahidi ba za ga wani ya zo da mutum hamsin yana ga ya mutum hamsawa shi ya zumi ba wanda ya zaji wallahi ba azzara lahu bi hadin sultan ba wanda ya zaji kai kuma zai ka biza biya ne ba suna faɗa kana faɗa kuma da sun kanka ba su sai a rika ture ka kai ba dan naka wani domin ba ka da yin kokirin nan waye ka ka tafi alama shi kake ba ruwan ka da biya ne ba wanda yake abubuwan jahilci a arabi sun fi yawa wallahi sun fi yawa to wannan shi to kaga ya bazalaka da wa basi algarka ba wa kafa fi adna albasi annabi ya tsaya kusa da basi'u thumma rafa idan in ka je basi'u nan zaka ga mai da ka ga ba irin kaburburan mu gaba ɗaya a shafi gurin a shafi dauka hake ba mutane a gurin thumma rafa idan ya daga hannunsa thumma sarafa bayan ya daga hannu sai biyo faraja'at ilayya barira nana ya kace barira ta kawo guri na ba ta rabi ta bani labari balan ma asbatu da gari ya waye ta aldu sai na tambaye annabi eh wai na abubuwan dole ai ba ma gaba da abubuwan da suke kawo rikicin aure abubuwa uku ne ka kafin su girman da karo sulu ina yawan fada ka zo sulu ma aure shi kawai za ka kalla ka ga ai na ka samu matsalar kawai shi closeness clearing and closeness shine abu na farko power and control shine na biyu na uku kuma respect and recognition na uku gaba ɗaya matsalolin aure a cikin su duk wanda aka lura kai tulu akan aure kawai ka duba ka ga ina aka yi kodin sai ka concentration a gurin mafi yawanci na matsalolin ɗin matacciya mai da laifi a na farkon ne clearing and closeness saboda ka ga wannan shiyar a kullun da ke ganyo Allah ya ja ta tura akan wannan abin sai a mata dake ka ka ga sai a kwanaki ba a magana sai a rinka kullun ne ya fi shafar mata shi kuma namiji sauran biyu fawa an control da garan da yake sun kwace maka fawarsa ba za ku daidaita ba kuma dabi'a ta shi ne da ba kai ne a rijalu qawamuna sai ki kwace ki ban masa abinsa namiji baya zuwa shiga gonarsa sai ce sai ce ba ta gidan goni ne a mai gidan goni ne to tun daga nan shi karanta ya zama a girma ba shi ba a bara ku daidaita ba sai ko to wannan shi ne to kaga wannan abin da yi biya ni daga ni yawa yake sai wa annabi tambaya ai da karshen laila kun ga kulo ne ne yayi yarin an kulo tsabar ko me yake ana kula da daddare biyu idan ka ji ka ji ba ta gani amma wai an tambaye ka ka ce ai wallahi wasu ba kan wani abin da za ta tambaye ka wata kalmar da za ka yi idan kin ta san ƙarya kake ka ji wala ba da yake kwarai kuwa to sai ki yi ka arkin da yawa domin sai ya ko raina ka lake ka san ƙarya kake kana faɗa wallahi tara za ka yi ba kawai ta zan yanzu saboda ita tana da rauni yanzu ta yi ƙarya ta yi zai ta ƙaryar to sai ta kyale sai ta yaji fa shi ke tana da laki ta ta akalin je wani ne to sai yake kala je yake bu'istu ila ahlil baqi'a li usalli alayhim annabi yace mata an tura ne zuwa mai gurin mutanen baqi'a don musu addu'a li usalli alayhim ba musu sallah ba خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم أو ودع لهم كي مثل الدعاء هو الذي يقاوى الدعاء في ذلك اللهم صل على آل أبي أوفى saboda haka wannan shi ne lokaci ya yi ko saboda haka wannan shi ne to karajan dama karajan ne kawai a karajan ahmad wa huwa fil muwatta kaga ta sani amma sai da ta gamba annabi yace na je baki a ne don ta ƙara tabbatarwa kuma zai ƙara tabbatar ma da wato nan gaba idan ya zo ya faɗa ko ta aika dan aike ba to da ka yadda domin ta san baya maka ƙarya idan ka kuma duk da gurin da ke muna yawan faɗa har ka saba ƙarya kullum ka je ka zama mai magana ɗaya tabbo in sha Allah ko to ka zama mai magana ɗaya ko da wuce a nan ake ba da kofa idan aka yi aure wannan abubuwan da ka gina ta a lokacin zanci da ki za ta ci gaba da tsora ta aka Imam Muhammad wa huwa fil muwatta ya zo a muwatta wa anhu an-nasai bilawi lakin laysa fihi raf'u bi yadayhi idan a wajen ruwaya da gado a sanan tayi ya je a zuwa amma bai daga hannu ba ko isnadu hasan shi ma isnadi ne mai kyau saboda haka ya halatta in ka je ko ka daga hannu ko kar ka daga ya inganta wa kan sabata raf'u bi yadayhi bi sittatin ukhra amma kada hannu ya inganta wata istisna daban sai ma da yake bi Aisha radiyallahu anha ta kaddama cikin mas'ala ya gabata a mas'ala ta 119 da muka biya nan za mu tsaya yanzu kuma za a zo nan gaba ma a ji shin ina in za a addu'a ina za a kalla addinin nan bai ba komai ba in ka je makabarta za ka yi addu'a shi kansu sai an gaya ba inda ba ko ina ake kallo ba kaje da nan ne wa kaje bai da bala ta akwai ma suka nan fata malam kan ya nan fata akan wannan magana ya samu dangano wasu fadi da ka yi tsauna akai to da haka ba da ka ake shiga maka wata ai abubuwa da kama sai an ji ya addini ya koyar abubuwan da muka faɗa dai dai Allah ya ba mu dadan sa wannan muka yi kuskure Allah ya yaje mana muna roƙon Allah da sunan da kyawawa da sunan da kaka duwaran da suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun bukatun Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana kariya kariya ce ka ba mu ikon guje maka muna roƙo Allah da sunayen ka kyawawa iyayen mu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka dukan su da gafa masu rai kuma Allah ya fara masu tsawon kwana mai amfani kasar mu Allah ka zama da ita lafiya wayannan shugabanni da muke da su masu tafiya a wato kasa a sama waɗanda suke a kifi Allah ka gyara mana ko shakka babu duk wanda ya san yadda yanayin cewa gabanin mu gaba ɗaya tun daga sama har ƙasa a cikin ce ta biya rai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya nuna mata hanya madaidaiciya Allah madaukakin sarki ya nuna da su cewa talakawan da suke mulka suna cikin wahala muna yawan faɗa wallahi alazim in kiyaman ne kai da mata da maza manya da yara mahaukaci da mai hankali sai Allah ya tambaye ka kan mutane na mutuwa cikin yunwa da rashin lafiya a wannan shugabannin ko a jikin ko a jikin sannan abin da kai wasu daga cikin mabiyan talakawa ba su gane cewa har yanzu abin da ya kamata su a yi musu a matsayin su na ba wanda suka fi gane ta kai irin masu shiga rediyo wai dan wani dan majalisa ko ciyaman ya biya wa wani mara lafiya dubu goma a ji a yi magodiya ta ne godiyar ne za a yi ba ai ba bukata domin dama dan wannan muka ɗauke kai ya kamata ka zai mana domin ka ba mu kuɗin mu haka ya kamata mu za mu gode ba mu za mu yi godiyar ba haka ya kamata amma ina mutanen mu sun zama almajirai ɗan bambaɗanci sai mutum ya shiga rediyo ya rika bambaɗanci shi sa za ka ga kullun gani suke alfarma suke mutane amma kullum ana ci ilimi yanzu an yi bara ilimi mutum ya ba da kwalifai sai ya ji ya bara a rediyo ya ba da ya ce ya bara a rediyo wa'annan wanda irin shugabanni muke da zuwa saboda haka wallahi irin wayannan littattafan alkabayar da kamun jana'i shi ya kamata a karanta a gidajen gwamnati na musulmi su kuma wanda ba musulun ba ɗebo ayoyin babir masu zafi a tafiya ne. Kuma kwarai kuwa, su ba kamata ya fastoci idan matsayin shugaba ya zo a ne, ka abu ya hanyoyi rahama ga haɗa na cikin babin da kaɗai gona a gaba ke ta gina ba. Da tarhiri ga wanda ya zalunci shi a gaba ɗan talakawan da yake mulka, shi sa suke ganin kullum ana gaya musu mun biya a baya aiki. Cewa a zo a rika gaya musu romo cewa shugaba sallar da raka a biyu ta fi sallar wanda ba shugaba ba take kara ɗari dole ya ci biyu cewa duk abin da kai da ka je ka yi tawafi da kai ka kai da ba ka Allah ne ya zo ba tsawon shekara saba'in ka ga shi ba shi yake bin Allah ba to shi ka ba ka jin cewa abubuwan da suke ba daidai ba ne shi ka ba ka jin wannan kamata ya a rika gaya musu nan kan da yake kan kowa idan mutum ya mutu duk adalcinsa ba zai shiga aljanna ba sai an gawa da talakawan da ya karka haka ya kamata shi ne buru da din kullum da muka ake cewa kafin ai tawabi yuzullu wallahu fi zulli yawma la zilla illa zillu ya ce imamu da hali na ce kai kuma adali ne mutum bakwai da su shiga karkashin inuwa a alji za su ce wato ranar da ba wata inuwa sai inuwa Allah ya ce kai kuma ranka ne adali ne ko kakkawa domin irin wannan abin da kai kuma ne tun da aka bayar da makamata da bare makaranta ba wanda yake yin shi kai dole ya kare shi a rokan shi ya ci gaba da shi don takaci amma mutum ya zo ka tsaya mar gaskiya cewa nan ne ji tsoron Allah ya sani cewa sai Allah ya tambaye shi duk wanda da suke karkashin sa duk wanda ya kwana ba abinci wanda ya je saboda rashin magani ya mutu sai Allah ya tsaye da shi ranar alkiyama na rantsi da Allah wannan shi ne abin da ya kamata a rika gaya mu a daidai lokacin da kuɗi yake karewa kai kamar yadda Bitrus Gani yake cewa amma da amma da Allah yana Najeriya an fahimta saboda kullum ƙara sata kuɗin suke kuma ƙara samun kuɗin aiki inda al'umma ake tallafa da kuma an samu kai kaga mutum yana tafiya yana tambatu yanzu ban cuci kake abun hawa sai kana na mutum uku da na gaban ka da na ba haka ne sai don wani zai buga ba sai ya buga ba ya baka dan ji dan Allah ya hakuri wanda ya sani ba Rannan in da wani siya mai yake gaya mana wani karatu da muka yi yace sun yi sallah a Aminu Kano yace shi yana masallacin yace wani ya sallama kafin liman ya shi kafin liman ya yi sata saboda da ya kamu kuma tunanin wani abu yake daban raka a gida ka jigo to ran na wata sallah da rage ni wato ni kana da rage jami'i suka yi da aka yi jami'i limamin ya miƙe kawai na miƙewa da ya miƙe kawai sai ya fara karatun tura kake yi masa tajbi ko kuna biye ba ya kammala sura da wannan ta ajiye ba na bata ya kammala sura da yi ba ta a bayyana ba ya sallama ta kawai to an yi ba ka ba da jirama za a gyara sallah saboda haka wani ya ce wasu sun ma yi wa zuwa kai sun fice wani ya ce liman ba liman wannan sallar da muka yi ba ba karan da ba ta ba sai ku to to to kawai sai ku to duk wasun da kawai sai kabbara sai na zaure ya ka tijira guda biyu to ni na gefe wallahi tsakatai da fasiri da asuba ne kin zo yanke masa ba wallahi wasun fiki sai nake liman ba fara tijira ba a dinka wani zaku ba yake idan rukuni kuka yi idan ya zanto ba a yi fatiha ba in ga ya wata ai saboda haka yake kuma yana da sauƙin kai dan tije babba ne sai ke to yanzu yara ai sai nace raka za ka tafi ko karo sai ga wanda ba ta ba yake to za a karo raka suka miƙe haka karo raka ɗaya nake sannan sai ku sujjada to haka mutane suke yanzu gaba ɗaya upside down ake tafiya Allah ne ya san da yake tunani saboda haka ya kamata mu lura wayannan abubuwan kuma ya kamata shugabannin da ke iya kallon rubuce rubutan ku wannan na jiyoyin ya kamata ku rika musu ba jajanci ba kai ce jajanci Allah ya za mu daidai اللهم امنا في اولادنا واصلح ائمتنا ولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبادك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين يا الله Thank you.